Allah sallallahu Alaihi ya kulla tare da wato Yahudawa a Madina. وقد كان حريصا كل الحرص على تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة كما من الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana kwaɗayi matuƙar kwaɗayi akan zartar da duk abin da ke cikin wannan yarjejeniya baya so a ce saba yarjejeniyan nan ya taso daga ɓangarensa domin musulmi dama su ne shugabanni wajen wato tafi da yarjejeniya da in an ce za a yi kaza su haɗu a kai kuma su yadda ba za su saba ba wa fi'ilan kuma lalle a aikaci haka ɗin lam ya'ti min almuslimin ma yukhalifu harfan wahidan min nususiha babu wani harafi babu wani harafi guda ɗaya da aka samu cewa musulmi sun wato saba shi daga wannan yarjejeniya ko nassoshin wannan yarjejeniya walakin yahuda sai dai kuma yahudawa الذين ملؤوا تاريخهم بالغدر والخيانة ونكث العهود wanda dama sun riga sun cika tarihinsu tarihinsu a cike yake fal da yaudara da saba alkawari da kuma warware alkawari duk inda aka ce an yi alkawari ba abu ne mai sauki ba a wurinsu su bata shi su warware shi su aikata abin da ransu yake so inda su a wurinsu babu wani dan adam ban da su duk jinsin da ba banu isra'ila ba suna cewa allah ya halicce shi ne domin ya zama bawa ga banu isra'ila wannan aƙida su kenan da'iman don haka babu wani ɗan adam da yake da mutunci da daraja a gunsu don haka sai ce lam yalbathu an tamashau ma'a taba'ihimul qadima ba su daɗe ba suka tafi da ɗabi'arsu ta asali da aka sani da ɗaɗɗiya ma'ana daga lokacin da aka yi wannan yarjejeniya bai ɗau wani lokaci mai tsawo ba suka koma zuwa wato asalin abin da yake shine ɗabi'arsu da ɗaɗɗiyan nan da aka sani ta yaudara da saba alƙawari wa akhadhu fi tariqi ad-dass wal mu'amarati wat tahrish wa itharati al-qalaq wal ittirab fi sufuf al-muslimin kuma suka dora hanyar da suke bi shine suna bin hanya ta dassi cushe wato su cusa wani yaje ta da hankali ko wani abu mummuna wal mu'amara da kuma dai wato makirci wata harishi da haɗin faɗa shi ne ta harishi ka haɗa wasu mutane su yi faɗa ka zauna ka cusa wani ya je ya tsokani wani don a tada tashin hankali kun san hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aisa iblisu ko aisa shaitan ko ya isa shaitanu an yi ubada fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum shaidan ya fidda rai cewa za a bauta masa a aljaziratul arabiya amma abin da zai ci gaba da yi shine at-tahrishi bainahum wato rika zaburar da kuma haifar da fada tsakanin wato mutane musulmi to wannan shine tahrishi wa itharatul qalaqi da kuma tada wato damuwa samar da damuwa an ce ithara shine ka zaburi abu ka haifar da shi wato suka suka rika tada damuwa iri iri walit turabi da rashin natsuwa wato babu hali da zai zauna yadda ya kamata fi sufufil musulmin a sahun musulmi wa haka matsalan min zalika ga wani misali zan baka na wannan irin abu da suka rika aikatawa shi ne ce namuzajin min makidatil yahud ga wani misali ɗaya daga cikin makirshin yahudawa da suka fara yinsa bayan sun ga yadda allah maɗaukaki ya taimaki musulmi da haɗin kai قال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يساري babban malamin sira din nan ya ce marra shasu bin qaisi shas dan qais wa kana shaykhan yahudiyan qad asa wanda dama can wani a dattijo ne ko in ce tsoho ne ba yahude qad asa ya girma sosai shekaru sun masa yawa shine qad asa da sinu shine fassara muku a ƙasa ai kabira mun gani? ba kabura ake faɗi ba in ɗan adam ne girman ɗan adam kabira ake cewa in kuma wani abu ne gairu aƙilin za a ce ya girma kuma fi'ilinsa lazimi sai a ce kabura kamar da allah maɗauki ce kaburat kalimatan ta min afwahihim ko tamma in dan adam ne ya girma daga yaro ya zama babba sai a ce kabira da kasran ba'u yawwa ma'ana tsoho ne ya girma ya shekaru sun masa yawa sunansa shas ibn qais ana nan wata rana a yawwa ce azimul kufri mai girman kafirci ne shadidu at-ta'ni ala al-muslimin ad-daghni kai mai tsananin wato gaba ne da mummunan kulli a zuciyarsa dangane da musulmi to wata rana yana tafe ko sufufin nasa dai ba su kare ba ce shadidul hasadi lahu kuma mai tsananin hasada ne ga musulmi har yanzu to wata rana marra ala nafarin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce wurin da wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke zaune min al-aus wal khazraj wasu daga cikin ƙabilun al'aus wal khazraj suwaye ƙabilun al'aus wal khazraj mutanen madina tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo madina yawwa waɗanda suka musulunci suka karbi addinin musulunci suna zaune fi majalisin qad jama'ahu a wani majalisi da ya hada su an hadu ga al'ausu ga al khazraj ana tattaunawa da babu damar ayi irin wannan zaman saboda gaba sai an yi shekara 100 da wani abu ana yaki tsakanin al'ausu wal khazarj ɗaruruwa harbin bu'af ba a daɗe da daina shi ba annabi sallallahu alaihi ya hijira ya dawo madina sai ya haɗa kansu to a wannan lokaci suna zaune ya tahaddathu na fihi suna hira faghadahu ma ra'a min ulfatihim wa jama'atihim wa salahi dhati bainihim alal islam shi wannan mutumi shas ibnu qaisin ba yahudi da ya zo wucewa ya ga yau ga ausu da khazraj ne suke haɗe ana tattaunawa bayan shi kuma da abin da ya sani lokacin da suna yaƙe-yaƙen nan tsakaninsu har zuwa suke yi wannan ɓangare na yahudawa sai ya zama yana ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da al'ausu wannan ɓangare na yahudawa yana ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da al-khazraj kuma suna ƙara raba su suna ƙara ziga su kasu haɗu mun san kuma yahudawa sun daɗe a nan wuri mun yi magana a baya ko yahuda har sun riga al'ausu wal khazraj zuwa madina tun kafin al'ausu wal khazraj din su kansu larabawan su zo madina yahuda suna nan saboda sun dade da karantawa a littafansu cewa lokaci zai zo wani annabin karshe zai zo kuma zai zo ne a wani gari mai yawan dabinai shine suka bincike suka sami inda yake akwai dabinai da yawa suka samu cewa madina ce da wannan sifa din shine suka zo suka zazzauna a madina wasu kuma a khaibar kuma suka dade tun kafin al-aus wal khazraj su zo su zauna to da al-aus wal khazraj suka zo suka zauna kuma suka rika fada tsakanin su sai yahudawan suka rika shiga suna zuga wannan bangaren su zuga wannan bangaren ana ta tashin hankali shine har aka yaƙoƙin da suka kai shekara 100 ana yin su to daga baya da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira daga Makka zuwa Madina sakamakon karbar musuluncin da su al-Aus wal Khazraj suka yi sai suka musulunta kuma suka zauna lafiya suka daina fada tsakanin su to ana nan ana wannan zama bayan an yakin Badar din nan wata rana sai ga wasu zamari na al-Aus wal Khazraj suna zaune a gindin bishiya ɗaya suna hira misali kamar a ce ana zaune gindin bishiya ana hira ko kamar da mu muke a nan haka to sai wannan tsohon ba Yahude tsoho ne dama ya daɗe ya san wancan sharrin na baya da suka kulla kuma dole ransu ya ɓaci yanzu gashi nan a hanyar kulla sharrinsu ana nema a toshe musu saboda Allah ya haɗa kan waɗannan ƙabilu guda biyu to shi ne fagadahu mara'a sai abin da ya gani ya ɓata masa rai me ya gani abin da ya gani min ulfatihim na wato saba wasu da juna haɗin kansu da suka yi gashi nan Allah maɗauki ya haɗa zukatansu wa jama'atihim da kuma taruwar su wuri guda da haɗin kai wa salahi zati bainihim da kuma gyaruwar abin da ke tsakaninsu da ana faɗa ana tashin hankali yau ga al'ausu wal khazraj suna gindin bishiya ɗaya ana hira ana tattaunawa dole ko bai yahudi ransa ya ɓaci domin bai yahudi ba abin da yake sha'awa irin ya ga musulmi kansu ya rabu ba sa zama lafiya wannan yana zagin wannan wannan yana zagin wannan in yana da kuɗin da zai iya kashewa ya tabbatar da musulmi har duniya ta tashi ba su haɗa kai ba to zai yi ta kowace hanya sawa'in kun fahimci abin ko baka fahimta ba ta hanyar rubuce-rubuce ta hanyar dassi ta hanyar aziga wani ya zagi wannan ta hanyar duk dai abin da ake da shi za a yi to wannan abin sai bata masa rai ga sunan sun zauna suna tattaunawa ba'da alladhi kana bainahum min al'adawati fil jahiliya bayan abin da ya san yana tsakaninsu na adawa a jahiliya faƙala a lokacin sai shi shans ibn qaisin sai yake cewa ƙadista mala'u bani ƙailata bi hadhihi bilad wata tawaga daga cikin banu ƙailata wai sun haɗu a wannan gari la wallahi shi kai wallahi na rantse da Allah ma lana ma'ahum idajtama'a mala'uhum biha min qararin wallahi ma lana min qararin ba mu da zaman lafiya da tabbata idajtama'a mala'uhum inda har wannan taron nasu suka haɗa kai manyan cikin sunan in suka haɗa kai aka ce yau ga su wuri guda to wallahi malana min qarar mu dai ma'ana su yahudawa ba su da zaman lafiya ai mun fahimci zancen ko yau banu qailata yana nufin al-aus wal khazraj ne gaba daya qailata sunan uwar al-aus wal khazraj ne can kakansu da ya hada su wanda shi ya haifi al-aus din da khazraj dan al-aus wal khazraj ai sunan mutane ne ko su ne kakannin waɗannan kabilun guda biyu to uwar waɗannan ƙabilun guda biyu wanda ita ce asalinsu shi yasa ya faɗi sunan asalin ba sunan wato wani kaka kafin wannan ba na kowanne ƙabila inda wani kakan daban aka faɗa kafin wannan uwar ai kaga har yanzu dai ya faɗe su a rabe ne to tunda abin da ya bata masa rai shine haɗuwar su gu guda shine sai tuno kakassu da yake uwar da take ita ce uwar waɗannan ƙabilun guda biyu ko kakannin nasu guda biyu al'ausu ɗin da al mun fahimci abin abin da yake nufi dama shine al-ansar yace li anna qailata hiya ummul aus wal khazraj wa hiya qailatu bint kahil ibn azra sunanta kenan qaila bint kahil ibn azra a wannan kenan to shine ran sai ya bashi sai ya faɗi wannan kalma yace la wallahi malana ma'ahum idza ijtama'u idza ijtama'a mala'uhum wallahi mu dai tare da su in har waɗannan manyan fuskokin nan nasu suka haɗu wuri guda aka ce wai kansu ya haɗe to malana min qarar to ba mu da zaman lafiya ba mu da tabbata a wannan wurin lalle kila ma sai an kore mu an fidda mu fa amara to bari ku ji makirci ga inda ya fara tasowa tunda musulunci ya kama wannan wuri ya ci nasara makircin farko da bai hude ya fare wa musulmi shine wannan da zamu ci a lokacin sai wannan tsoho ba mu ce dattijo ba ko sai amara fatan shabban sai nemi wani saurayi mai karamin shekaru ce kai zo min yahudi daga cikin yahudawa kana ma'ahu yana tare da shi sai ya umarce shi faƙala sai ce da shi i'mad ilaihim je ka nufi waɗancan an ce amada ma'ana ka nufi wuri ya nufe su ya je ya zauna tare da su ya ce ka tafi gun waɗancan fajilis ma'ahu ka zauna cikinsu cikin suwa su al'ausu wal khazar ya ce ka je cikinsu ka zauna a yi hiran nan tare da kai sun mazkur yau ma bu'afin ana cikin haka sai ka ambaci ranar yakin bu'af ka kawo labarin bu'af sunan yakin kenan yakin bu'af sharrin yakin da aka yi tsakanin al'ausu wal khazraj sai ka ambace shi in ka ambaci sunansa ka ce a ina ma kun tuno lokacin da aka yi yakin bu'az kai wata rana da wane yayi kaza yayi kaza ai na gabajinta abun wani ashe lalle yan kabila kaza sun fi kabila kaza sai dan iyo irin misali irin wannan yawwa sai yace ka je ka ambaci wannan irin zance wa ma kana min min qablihi da kuma abin da ya kasance gabaninsa na sabubban da suka jawo shi وأنشدهم هو وأنشدهم آه بعض ما كانوا وأنشدهم كي بعض ما كانوا تقالوا فيه من الأشعار sannan ka rera musu shine anshidhum ba'd ma kanu wani abin daga ko wani sashen daga abin da suka kasance suna faɗi tsakaninsu min al-ash'ari na waƙoƙi waƙe da wannan kabila ta al-aus misali za ta yi domin ta yi zambo ga kabilar al-khazraj ka tuno ka faɗa wani waƙen kuma na zambo shi ma da alkhazar suka yi wa al'aus shi ma ka tuno shi ka faɗa sun sai ce fafa'ala nan da nan saurayin nan kuwa ya tashi ya je shiga tsakaninsu ya zauna ya ambaci wannan rana ya ambaci abubuwa ya tuno musu wannan tashin hankali da damuwa da da take tsakaninsu fatakallama alqawmu inda zalika sai mutanen su ma suka sa baki ma'ana su al'aus wal khazraj sai suka fara maganganu a tsakaninsu wata na za'u wani ya ce eh dama mukan ai wa zai hada ma da suwa ne sai wani ce kai yanzu kai zaka faɗi kaza shikenan ai ka san irin wani abu ba wahala ya ta da rikici ya ta da hankali dama kamar da suke cewa alharbu awwaluhu kalam babu wani yaƙi da aka yi a duniya sai face farkonsa zance ne ya ta da shi daga baki aka fara shi kafin aje a tara makamai yau in dai har za a zauna a tattauna wasu abubuwa to za a faɗi wani abu wanda wani zai kulla ya ce ka duba wani niwa ne ya ce wa kaza to wata ranko sai ya gani akan wannan zai je kashe duk dukiyarsa don ya tada hankali ga wani a sai makami a tara a kulla kaza a kulla kaza to shine suka yi rikici suka fara tanazu'i jayayya wa tafakharu suka yi ta alfahari tsakaninsu wannan ya ce ai mu ne kaza yo ba yo ku kun isa ma a zauna da ku ba dan mu din ba shikenan kuwa dama ana tuna wannan jahiliyar shikenan kowa zai ce shi gidansu gidansu zai tuno sai ga jijiyar waya ta fito hatta tawathaba rajulani min alhayyaini ala rukabi haka ne ko har sai da ya zama wato wasu mutum biyu daga cikin kabilun nan guda biyu shine hayyaini yana nufin kabila al-aus wal khazraj tawathaba suka zaburi juna ala rukabi wannan ya fusgi wannan akan gwiwoyinsu fataqatala nan da nan sai kuma yaƙi ya auku ma'ana aka fara doke-doke tsakanin wasu mutum biyu daga kabilan al-aus da kuma kabilan al-khazraj kaga haƙar ba yahude ta cin marwa haka ne thumma qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗayan ya ce wa ɗayan shi ma in shi'tum radadnaha al'ana jaz'a yace wallahi in kun so zamu iya dawo da ita sabuwa garau wallahi ba abin da ya dame mu me yake nufi ma'ana fadan da ya dawo shine ma'ana jaza'a mu zamu dawo da ita sabuwa garau kamar ba a taba yin ba mun gane ay radadna al-akhir ila awwalihi shine abin da suke fassara wannan kalman an ce radadna hal ana jaza'a ana nufin zamu dawo da karshen ya dawo farko farko ya dawo karshe ma'ana abin da ake da zamu dawo da shi mun fahimci zancen يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية معنى شرين nan dai na atada wato yakin basasa shine ake nufi da alharbul ahliya alharbul ahliya shine yakin basasa yaki tsakanin mutane biyu ko kabilu guda biyu waɗanda suke zaune a ƙasa guda allati kanat bainahu wanda take ta kasance a tsakaninsu wato yakin mun san yaki a larabci mace ce alharbu in ka ce alharbu to mace ne lamirinsa mace ne shi yasa yace al-harbul ahliya allati kanat bainahum yace wa ghadiba al-fariqani jami'an sai wannan bangarori guda biyu suka kama kowanne ya fushi rai ya baci jijiyar wuya ta motsa ta fito aka zazzare ido jiki yana karkada ana rawar jiki ana shirin kowa na shirin auka wani wa qalu suka ce qad fa'alna mun aikata ma'ana ai aje din a yi a dawo da daɗin ta dawo waye yake tsoro ka san wai an taba ka kai sai ka nuna cewa gidanku ba tsoro ko eh to a dawo da daɗin duk abin da za a je a yi din shine yace maw'idukumul zahira mu haɗu a zahira a bayan gari shine a zahira shine al-harra al-harra yana nan har yanzu a Madina mun yi magana a baya kwanaki la'alla kun manta in an ce al-harra shine ƙasar da kamar aka taɓa yin volcano da a wani lokaci a baya ta ƙone da za a ga duwatsun sun zama baƙi har yanzu wannan wurin yana nan a madina ana ce masa alharra akwai alharra sharqiyya guda biyu ne akwai kuma wata harra ɗin can wajen gidan da za mu zo mai magana nan gaba gidan ka'ab ibn al-ashraf gidan da yahudawa suke zaune suna wannan banu qainuqa din yawwa to wannan wuri shine suke nufi da alharra suka ce mau'idukum alƙawarinmu mu da ku inda za mu haɗu shi ne can kowa ya tafi bayan gari mu je mu haɗu a kun san da irin faɗin da ake a nan garin nan ko sai a tafi ƙwararren kwararro ko sai a je a cashe yau to irin kamar a ce haka ko a tafi bayan gari a tafi gindin dutsen habu da ko can kowane wuri dai sun za a yi faɗa mutum biyu ne fa ba wani ba a titin gungosu ma za su iya yi sai a ce a tafi can a je a yi to irin wannan al'ada duk dai ta jahiliya eh to shine sai suka faɗi cewa a je a haɗu a can alharra ita as-silah as-silah nan da nan kowa sai ya fara cewa ina makami ina makami shine as-silah as-silah kowa je wasa makaminsa a fito za a yi tashin hankali fa kharaju ilaiha suka fita bayan gari din nan wa kadat tanshabbu al-harbu har yakin nan ya kusa ya faru shine kadat bai faru ba amma ya kusa ya faru ana dab da a fara yaki fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labarin ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilaihim fi man ma'ahu min ashabihi almuhajirin ya fito tare da waɗanda suke tare da shi daga cikin sahabbansa muhajirai da suka yi hijira daga maka zuwa madina a hatta ja'ahum har yazo inda waɗannan bangarori guda biyu suka haɗu faƙala sai yake cewa ya ma'asharar musulmi ya ku taron musulmi ku ga hikima ta shugaba bai sai ya ma'asharar al'aus wal khazraj ba in ya faɗi wannan tun da rai ya riga ya kawo kowa a cikin zafi yake to ga ƙara tuna musu ƙabilan ne ko sai ya haɗa su a kalmar da ta haɗa su wadda ta raba su da wancan jahiliyar sai ce ya ma'asharar musulmi ya ku taron musulmi allah allah ina ka shaidinku ku ji tsoron Allah shi ne ma'anar Allah Allah ittaqullaha ittaqullaha shi ne ma'anar wannan abi da'awar jahiliya ce wa ana baina azhuriku yanzu da'awar jahiliya kuma za ku koma gani a tsakaninku shi ne wa ana baina azhuriku alhali gani ina cikinku za ku koma kuma da'awa ta jahiliya Allahu akbar ba'da an hadakumullahu lil islami bayan ku Allah ya shiryar da ku zuwa ga musulunci wa akramakum bihi ya karrama ku ya girmama ku da musulunci da musuluncin nan fa kuka samu daukaka wa qata'a bihi ankum amra aljahiliyyati kuma da musuluncin nan fa Allah ya yanke muku lamarin jahiliyya wastanqadhakum bihi da musuluncin nan kuma dai Allah ya tsirar da ku min alkufri daga kafirci wa allafa baina qulubikum kuma ya hada zukatanku kuka zo kuna son juna ya za a ku manta wannan ni'ima nan da nan har ku koma baya kun koma zuwa ga jahiliya ku ji magana mai ƙarfi daga shugaba wanda ya fi kowa hankali wanda ya fi kowa iya sanin hanyar da za a yi maganin tashin hankali da rikici fa'arafal ƙaunu take yana gama wannan magana sai mutane suka san annaha nazgatun mina shaitan cewa wallahi ashe lalle fisga ce daga shaitan ya fisge su ya cusa wannan abu tsakaninsu malaman tafsiri sun kawo wannan shine sababin saukar waccan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun da kuma wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'a yayin da kuke kutuna ni'imar Allah akan ku yayin da kuke wato a'da'an abokan gabar juna fa allafa baina qulubikum sai Allah madaukaki ya hada zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuma kuka waye gari kuna yan uwan juna da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna dab da gabar wuta da fa anqadhakum minha sai Allah ya tsayar da ku daga wannan gabar wuta din dan kar ku fada cikin ta to kun ga wannan ni'imar Allah ce da musulunci babu abin da ke hada al'umma wallahi irin musulunci shi yasa babu abin da makiya addinin musulunci suke sha'awa irin su tuna mana al'adunmu na gargajiya kowa ya koma rayuwar gidansu ta da kafin zuwa musulunci haka ne ko ba haka ba za ka ga ana ta rubuta mana tarihinmu na da tarihin su tsumburbura da wane ne abubuwan da ake yi da in bature ya zo duk ya fi son ya ji waɗannan abubuwan baya so ya ji kuna bashi labarin lokacin da musulunci ya haɗa ku saboda so yake rubuta tarihi akan wannan ya zama shine asalin tarihin garinku garin su wancan garin su wannan lokacin da ake yaƙe-yaƙen da na jahiliya duk ya zama cewa wannan abun kuke tunawa shine asalin ku ba wannan musuluncin ba yau wannan duk inda makiyin addini ya samu dama zai amfani da ita domin kawai kar a bar mutane su zauna lafiya domin babu abin da ke haɗa mutane ka ji mutumin da baka taba ganinsa ba baka san inda ya fito ba kawai daga ya ce la ilaha illallah ka yarda da shi kuma duk abin da kake da shi ma na dukiya zaka iya dauka ka bashi ko da yau ka san shi ba abin da ke yin wannan in ba musulunci ba yawa to muddin kuma shi yasa in har mutane suna so su zauna da haɗin kai su zauna suna son junansu kuma alheri ya lullube su to wallahi su kama musulunci in dai mutane suna musulunci nan kowa musulunci ya kama to insha Allah za ga mun zauna lafiya kuma kowa yana son juna amma daga an kama wasu hanyoyi yanzu ka duba ka gani ko abin da ya shafi harkar bambance-bambance da suke na ra'ayoyi akan wasu abubuwa na shirme na duniya kamar harkar misali a ce harkar bambancin siyasa a gida guda wannan na gefe kaza wannan na gefe kaza shikenan wai sai a rika gaba haka kawai saboda wannan tunaninsa kaza ne wannan kuma tunaninsa kaza ne kaga watsi da wannan abun a kama musulunci ka kalli kowa ka kalle shi kimarsa ita ce shi mai la ilaha illallah ne to babu abin da zai hada mana kai irin wannan lamari Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da addinin musulunci a zukatanmu to a lokacin sai mutanen suka fahimci cewa lallai wannan fisga ce ta shedan ta jasu wa kaidun min aduwihim kuma wato wani makirci ne daga abokin gabansu fa bakau yace wallahi sai suka kama kuka sai kuka kowanne yanzu ashe shedan ne dama ya shiga tsakaninmu ya kulla wannan abu har ya kai mu mun kai ga zamu zo mu yaki junanmu sai suka kama kuka wa anaqar rijalu min al-aws wal khazraj ba'dhum ba'dan a lokacin wannan mazajen sai kowanne sai rika rungume juna ma'ana ausu su rungume khazraj khazraj su rungume al-aws shikenan aka dawo aka sake hadewa karkashin musulunci karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun mansarafu sannan kowa ya tafi gida a suka kama hanya suka tafi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sami'ina muti'ina suna masu ji masu da'a sami'ina wa atana kenan qad qad atfa Allahu anhum kaida aduwillahi shas ibn qais Allah madaukaki ya buce wannan ma'ana an hure wutar yaki da wannan abokin gaba su shas ibn qais ya nemi ya taso da ita mun fahimci kissar aiko to wannan shine farkon makircin da yahuda suka fara yi wa musulmi saboda hasadar kansu ya haɗu hadha namuzajun mimma kana al-yahudu yaf'alunahu wannan misali ɗaya ne na daga abin da yahuda suka kasance suna aikatawa wa yuhawilunahu kuma suna kokarin sa min itharati al-qalaqil na tada damuwa qalaqil jam'in qalaq qalaq shine ka samu damuwa a zuciya ba kwanciyar hankali والفتن دفتنو في المسلمين أتكم مسلمين وإقامة العراقيل دكما كفى دون أبن ذي كاوتيكس عراقيل جمعينينا عرقلة عرقلة شين أبن ذا أذو أساء هنيا يهنا كاوتيوا منسان عرقلة إيكو mun sha jinta ma'ana duk abin da za a sa maka akan hanya ka kasa wucewa shi ake ce ma arqala to jam'insa shine araqil yawwa fi sabilin da'awatul islamiyya wanda suke so su sa su kange wato hanyar musulunci wa qad kanat lahum khitatun shatta dama suna da plan plan plan daban shirye-shirye da kintse-kintse da makirce-makirce daban-daban shine shatta daban-daban fi hadha sabili akan wannan hanya ta ta da hankali fakanu yabuthuna ad-di'ayatil kadhiba dama suna yada wato da'awoyi na ƙarya wato tallace-tallacen ƙarya wa yu'minuna wajihan nahari kuma za su zo cikin musulmi su fa yahudawan wajihan nahari da farkon wato wuni da safe kenan misali sai su zo cikin musulmi su ce ah mu ma ai muna tare da ku ai mun musulunta ai mun faɗi la ilaha illallah thumma yakfuruna akhirahu da yamma kawai sai mutum ya kafirta dan me liyazra'u budhura shakki fi qulubi du'afa'i saboda su sanya wato iri in an ce buzur ana nufin iri ina fasara mana larabci ne amma asali abin da ake nufi don su jefa kokonto a zuciyar raunanan musulmi kamar ka je ka shuka iri in an yi ruwan sama shine ma'anan ka sa buzur wato don su dasa sharrin makircin kokonto a zuciyar wato raunanan musulmi domin idan bai hude ya zo da safe ya ce ya musulunta ya ce la ilaha illallah kafin magariba sai gashi ya dace kai ina ai da na shiga cikin su wallahi sai naga abun duk ƙarya ne to kaga wanda yake mai rauni me zai ce sai ce ai ba dan ya gano abin da dama ai su masu bin littafi ne ba dan ya gano cewa wannan hanyar ba daidai bace da ba zai faɗa ba ashe da gaske ne musuluncin ba daidai bane to wannan ba yahude zai maka shi da gangan ya shigo musulunci da safe ya kafurta da yamma saboda kawai raunana daga cikin sabon musulunta su ce kai ashe abin ba da gaske bane wannan ita ce kawai manufarsa dama can shigar ba ta gaske bace mun fahimci wannan to duk wannan wadan mutanen sun yi shi a baya kuma Allah madauki ya ba mu labarin shi ma wannan a alqur'ani da yake cewa wa abin nan aminu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un ko wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum idan Allah maɗauki ya ba mu labari ya ce wa kanu yudayyiquna subul al-ma'ishati ala man amana to bari ku ji wani ƙarin makircin kuma sun suna kuntatawa hanyar rayuwar mutumin da ya yi imani duk mutumin da ya yi imani kuma suna da damar su kuntata masa rayuwarsa ta kunci to za su kuntata masa in kana lahum bihirtibatun maliyun in suna da wata alaka ta dukiya ta kuɗi da ta hada su da mutum to ko za su azabtar da shi mun gane shine irtibat in suna da wata alaka wani abu da ya hada su maliyun na dukiya fa in kana lahum alaihi in su suke bin sa bashi yataqadunahu yataqadunahu sabaha masa to za su rika bin sa safa da maraice suna bin sa gida kai ba ni kudi na kai ba ni kudi na ina kudin da kake nake bin ka bashi da safe ya zo da yamma ya dawo ya hana ka sakat babu zancen zaman lafiya wa in kana lahu alaihim in kuma shi musulmi ne yake bin su bashi ya akulunahu bil batil to za su cinye bashin nan za su cinye kudin nan nasa ta hanyar ƙarya da hanyar yaudara kuma su ce ba za su biya ba duk abin da za ka kai wa yamtani'una an ada'ihi ba za su biya ba wa kanu yaquluna hasuna cewa inna ma kana alaina qarduka hina ma kunta ala dinin dini abaika ai dama in wanda suke bi bashi ne kenan sai su ce dama ai mun baka bashi ne a lokacin da kake kan addinin iyayenka da kakanninka fa amma id sabauta amma yanzu da ka canza addini fa laysa laka alaina min sabilin to baka da wata hanya a gurin mu da zamu iya taimakonka kun ga makirci kun san kuma talauci yadda yake da tasiri a zuciyar mutane yau yanzu zai sa ka canja ra'ayi ko ba haka bane a kowanne abu duk ra'ayin mutum sai wanda Allah maɗauki ya tsayar talauci daga an git wani abu ya gitta ya shiga aljihu sai ga mutum ya canza ra'ayi wannan yana faruwa to shine idan har suka ga cewa za su fi ƙarfinsa ta wannan gefe to shikenan sai ya zama ya sallama a ya dawo ya bar addini ko kuma su sa masa kokonto Allah maɗaukaki ya kiyaye to shine sai kanu yaf'aluna kulla zalika suna aikata wannan ne qabla badrin kafin yakin badar ala raghmil mu'ahadati duk da cewa an yi yarjejeniya da su allaci aqaduha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadda suka kulla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yasbiruna ala kulli dalika kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna hakuri ne akan wannan makirci na waɗannan mutane hirsan ala rushdihim saboda kwaɗayinsu cewa ko za su shiryu su musulunta su waɗannan yahudawa wa ala bastil amni kuma don suna so dai su yada su buɗaɗa zaman lafiya wassalam da kwanciyar hankali filmin takati a wannan area da suke zaune domin in kana da abokin gaba kuma kana da damar da za ku zauna lafiya in ba shi ya tada wani abu ba to ka bi hanyar da za a zauna lafiyan har ya zama ya karɓi addinin ka tafi shi yasa suka yi hakuri a karan farko ba su bi irin waɗannan abubuwa ba za su yi musu wannan su tsokane su ta nan su kau da kai ba wai saboda ba a sani ba a'a sai a kau da kai a shiru saboda in aka ce duk abin da aka yi maka kullun za ka rama to za a iya samun matsalar da za ta hana maka wanda kake zaune da shi ya fahimci irin tafiyarka kuma har ya karɓe ta to banu qainuqa'a yanquduna al-ahda nan ga yadda su banu qainuqa'an nan suka warware alƙawarin su malamin yake cewa lakinnahum lamma ra'aw anna Allah qad nasara almu'minina nasaran mu'azzara fi maidani badrin yayin da su yahudawa suka ga cewa Allah ya taimaki musulmi taimako wato gagarimi a yakin badar wa annahum qad sarat lahum izzatun wa shaukatun wa haibatun fi qulubil qasi wad dani kuma suka ga cewa ai musulmi sun samu buwaya sun samu ƙarfi sun samu kwarjini a zuciyar na kusa da na nesa shine alƙasi na nesa addani na kusa yayin da yahudawa suka ga musulmi sun samu wannan irin ƙarfi da kuma buwaya da kuma kwarjini a idan mutane na nesa da na kusa tamayyazat qidru ghaizihim sai tukunyar fushinsu ta ƙara ta farfasa shine wannan tamayyazat qidru qidru ne ba qadru ba yawwa wannan larabci ne ma'ana sai fushinsu ya ƙara haɓaka ya ƙara wato sama wa kashafu bi sharri wal adawati suka yaye suka bankaɗe sharrin da ke zuciyarsu da kuma adawa suka kasa ɓoyewa wa jaharu bil baghi suka bayyanar da zalunci wal adha da kuma cutarwa ga musulmi to ga wani daga ciki nan wa kana a'zamuhum hiqdan wanda ya fi su hiqdi ya fi su nun kufurci da ɓoye adawa a zuci ko kuma in ce wadda tsananin adawa mai ƙarfi a zuciya wa akbaruhum a sharran kuma wanda ya fi kowa sharri a cikinsu shine ka'ab ibn al-ashraf sunansa kenan ka'abu dan ashraf wasa ya'ti dhikruhu maganar yadda aka kashe shi tana nan za ta zo mana a bayan shafuka bai fi uku ba ko hudu za ku ga an sa unwani qatlu ka'ab ibn al-ashraf ko in ka dan yi gaba to za mu zo kansa mu kyale shi za mu ji yadda aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni mai akai masa to shine sai ke cewa wanda yafi kowa sharri da adawa ga musulmi a cikin yahudawan nan banu qainuqa shine ka'ab ibn al-ashraf shine shugaban su kama anna sharra ta'ifatin min tawa'ifihim al-thalath kamar yadda a cikin wato kabilun nan guda uku da banu quraiza da banu nadir da banu qainuqa wadda ta fi sharri ita ce su ne waɗannan wato banu ƙainu ƙaɗi sun fi sharri kanu ya skunu na dakhilar madinaci su gidajensu ma a cikin madina suke ba kamar banun nadir da suke khaibar ba khaibar na gaya mana ko kilomita nawa daga madina hmm? 20? a'a na gaya mana anan kwanan kilomita 170 yawwa wasu suka ce biddika in ka bi sosai sosai 166 in ka kimanta haka kuma a ciki ka ce 170 daga madina tana nan har yanzu khaibar da sunanta na khaibar har yanzu tana nan yawwa amma su waɗannan wannan can banu nadir suke su kuma banu qainuqa a nan madina suke a cikin wannan a harra da nake gaya mana ɗazu wurin da zaka ga ƙasa wadda take ko duwatsu sun ƙone ko mai bakin dutse ƙasa ce haka za gani amma ga bakin dutse nan duk akanta yawwa to a wannan eriyar ta daidai waje-wajen a nan ne inda waɗannan banu kainuka suke har gidan ka'abin ashraf lokacin ina jin daular turkawa wadda kafin ali su'ud sun gyaggyara wurin har ana zuwa ziyara ina tuna lokacin da muka je a farkon zuwan mu aji ɗaya an ɗauke mu ziyara ta irin waɗannan wuraren tarihi a madina a hadda wannan gidan na shi ka'ab ibn al-ashraf wannan mutumin gidansa yana nan yadda suka tsara shi wato za ka ga wani makirci a gombe hudi hatta a gida akwai wata rijiya sai da muka shiga cikinta rijiya ce suka yi ta ita rijiyar ta waje haka take a sama za ka hango ta za ka zira guga da doguwar igiya mai tsawo sosai ka jawo ruwan daga ciki to in ka gangara ka shiga cikin gidan kuma akwai kofar da za a ɗebi ruwan ba sai an fito waje ba ta ƙasa saboda wannan ana amfani da ita in ana yaƙi ko suna tsoron za a kawo musu hari domin kar a hana su fitowa su ɗebi ruwa daga rijiyar to sai suka yi ƙofa ta ƙasa yau ta ƙasa kama underground duk da cewa wannan fatin a wancan zamanin yau amma in ka gangaro za ka iya shiga ga ƙofa nan za ka zira gugar kuma ka ɗebo ruwa ta shan sama ba mai ganin ka saman gidan kuma wurin duk lub-lub yake haka da dabinai inuwa kawai duk inda dama ni'ima take so sun iya dabarun su samu inda za su zauna ba su zauna a cikin saharar wato da za a sha wahala ba kuma sannan harkar noman dabino duk a hannunsu take da haka arzikin wurin duk tun da kana da noman dabino kai ne mai noma a gun larabawa sai suka kakkame waɗannan wuraren har a khaibar in a area madina ne khaibar tana wuri tana cikin wuraren da suke masu yawan dabinai kuma akwai ni'ima sosai a wurin to in ka je wurin za ka yi mamakin yadda suka zaɓi gunda yadda suka zauna a cikinsa to nan gida na ka'ab ibn al-ashraf a nan yake shi ne ke bayyana mana cewa wa kanu yaskununa dakhil al-madina fi hayyin bismihim a wata unguwa da sunansu haka ake kiranta hayyu bani qainuqa wa kanu saghatan suna da wato sana'o'i da dama su saga ne in an ce saga jam'in sa'ig sa'ig shine mai makeri amma na zinare da azurfa mun gane wannan ba ana ce da hausa muna ce musu gursumeti ko ko ko ba ku sani ba mai harkar zinare da azurfa sunansa mai aikin gursumeti ba haushi ne fassaro daga turanci goldsmith yau ai akwai blacksmith shine mai abin nan makeri na bakin karfe yau wato idan kuma ya zama mai abin da mai harkar zinare da azurfa ne goldsmith ake cewa shine bahaushe ya ce gursmith yau to shine aikinsu wa haddadin kuma makera ne na ordinary shi karfe da muka sani wa sunna'i dhuruf kuma suna yin abu mazubi adh-dhuruf jam'in zarf duk wani container da ake amfani da shi to harkar su kenan suna kera abubuwa misali bokitai da kamar misali yadda muke da robobi yanzu ko to da su kuma suna irin bokitai na karfe da abubuwa dai da za a yi amfani da su guga da sauransu wal awani da kuma dai kwanuka da ake amfani da su a gidaje to kaku duk mai yin wannan to ya kama makogwaren tattalin arzikin gari ko ba haka bane in har ba mai yi sai shi wannan kuma abubuwa ne da a kowane gida ana bukatar su to lalle ku sai an zo gunsa musamman kaga zinare da azurfa dama kuma wannan tarihin haka yake tintintini da duk inda bai hude zai iya zauna ina gaya mana makon da ya gabata sai kaga sai yayi kokari ya zama cewa harkar zinare da azurfa a hannunsa take kuma har zuwa yau haka abin yake da zinare da azurfa na duniya kakaf a hannun manyan kamfanonin yahudu yake to shine ke cewa wali ajli hadhihi alhirafi saboda wannan sana'o'i alhirafu jam'in hirfa alhirfatu ma'ana sana'a wadda kake yi ka ci abinci mun gane jam'insa shine hiraf ka sa wasalin ha'un kai mata kasara ra'un kuma kai mata fataha alhirafu mun gane yawa saboda wannan sana'o'i kanat qad tawaffarat li kulli rajulin minhum alatul harbi saboda wannan sana'o'i da suke kun ga suna da alaka da karfe da sauransu ko to kowanne mutum daga cikin su ya zama yana da kayan yaki da wahala ka san bai udin da bashi da kayan yaki a shirye suna nan wa kana adadul muqatilina fihim 700 masu yaki kawai a cikin su sun kai mutum 700 ai ko kaga akwai matsala duba fa wanda suka yi yakin badar daga cikin musulmi mutum nawa 300 da wani abu duk da cewa ba wai iya adadin musulmi kenan domin an fita ba da shiri bane ko yawwa lokacin da aka yi yakin uhudu an kai dubu wanda suka fita to amma a ce maka ba yahude kawai zai iya tada mutum 700 kaga babu ba a zauna lafiya ba tukuna akwai aiki ko ba haka ba muna fahimtar zancen yawwa to suna da mayaka da suka yi mutum 700 yace wa kanu ashja'a yahudil madinati a duk yahudawan madina babu wanda ya kai su shaja'a gwarzanta da rashin tsoro wa kanu awwala man nakatha al-ahda wal mithaqa min al-yahud a cikin alƙawarin da yahudawan da aka yi alƙawari da su banu qainuqa su ne wanda suka fara warware alƙawari za mu ji yadda suka warware wannan alƙawari falamma fataha Allahu lil muslimina fi badr yayin da Allah madaukaki ya bada buɗe ya bada nasara ga musulmi a yakin badar ishtaddat ishtaddat tughyanuhum sai girman kansu da dagawarsu ta ƙara girma su yahudawa wa tawassa'u fi taharrushatihim kuma suka ƙara buɗaɗa fagen da suke amfani da shi na tsokanar fada da haifar da fada tsakanin musulmi wastifzazihim da kuma tsokane tsokane shine istifzazi asalin istifzazi shine a zo a harzika ka a tayar maka hankali saboda ana son ranka ya baci ka je kai wani abu da za a yi amfani da shi kuma a ce kai ka da hankali mun fahimci wannan kana zaman ka lafiya sai wani ya turo wani sai ya tsokani wani naka kai kuma sai kai bambami sai ka ce bari mu tashi mu je sai mun rama haya haya shikenan sai a tashi hankali saboda wani yana can yana kallo ku daga nesa yana so ku yi tashin hankali dan a zo a ce to dukan ku ba ku da gaskiya a daina kaza a daina kaza mun fahimci wannan yawa yana daga cikin basira a ce mutum ya san lokacin da ake tsokanarsa kuma kada ya tsokanu in aka tsokane ka baka tsokanu ba to mai tsokana haushi yake ji saboda shi so yake baya so in aka zauna lafiya kai ne kake da gaskiya za ka faɗa Allah ya ce kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza har mutane su bi ka ko in ku aka yi tashin hankali kaga ba zancen wa'azi ba zancen faɗakarwa don haka shi ya fi sha'awar ai tashin hankali sai a jefe jefe sai a kone kone shikenan sai a ce ai duk ba ku da gaskiya to daga yau an daina karatu kaga waye ci nasara yawwa don haka kullum mutum ya rika hangen abin da zai wani abu na tada hankali kar ka jawo shi kar ka so shi domin in kai haka kai ne za ka fada a ciki a kai naka shi ne za a zo a rasa shi Allah SWT Allah ya tsare mana to shi ne sai ke cewa a fakanu yuthiru na shagab sai suka rika tada rikici shagab shi ne rikici a samu matsala wa ya ta'arradu na ce kuma suna yin izgilanci shi ne ta'arradu na suna bijirowa da izgilanci wai wajihuna bil'adha suna fuskantar wato kulla man warada suqahum min almuslimin duk mutumin da ya zo ya gangaro cikin kasuwarsu daga cikin musulmi to suna fuskantarsa da izgilanci wa yuwajihunahu bil adha kuma suna fuskantarsa da wato cutarwa sai a cutar da shi sai a zage shi sai a yi masa habaici saboda ransa ya ɓaci kai kuma dama daga an maka habaici ranka ya ɓaci to sai kai wani abu mun gane wannan hatta akhadhu yata'arraduna bi nisa'ihim har suka rika tsokanar matansu matan musulmi tunda kasuwa dai dole a zo kasuwa ko kasuwa tilas ne a zo akai miki dole ko haka ake ce mata dama dole ka je ka sai wani abu to mata za su je su saya sai aka rika tsokanar su bari mu ji ta hanyar haka ba yahuda ko yahudawan banu qainuqa suka warware alƙawarin su tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda ma tafaqama amruhu yayin da lamarinsu ya kai ya kawo shi ne ya bunƙasa ya wuce iyaka shi ne ta faƙama washtar da bagyuhun zaluncinsu ya yi tsanani jama'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara su annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara yahudawa na banu qainuqa fa wa'adahum ya musu wa'azi wada'ahum ya kira su ila rushdi wal huda ya kira su zuwa ga abin da yake daidai kuma ya kira su zuwa ga shari'a yawwa wa hazzarahum maghabbatal baghi wal udwan ya kuma tsoratar da su sakamako mummuna da zai biyo bayan zalunci da wuce iyaka shine maghabba in an ce maghabba ana nufin natija sakamako akiba wato akibar kaman yace musu ku fa kun sani in har kuka ta da hankali kuka yi mana zalunci to wallahi sakamakon ba zai zama muku alheri ba ma'ana dai dan shigar musu da tsoro ya tsoratar da su sallallahu alaihi wasallam yace walakinnahum izdadu fi sharrihim wa ghatrasatihim wa ghatrasatihim amma duk da haka sai suka ƙara bunƙasa wajen sharrin su da kuma girman kansu rawa abu dawuda abu dawud sulaiman ibn al-ash'ath as-sijistani rahimahullahu ya ruwaito wa ghayruhu da shi da waninsa sun ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qala لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر يعين ده منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي قلبين قريشاوا يتي نصر أكم قريشاوا أياكم بدر وقدم المدينة جمع من اليهود هكذا نقول نعم وقدم المدينة آه وقدم المدينة كما يداو مدينة باين ياغما ده ياكم بدر جمع اليهود سيتار يهوداوا fi suƙi bani ƙainuka ya haɗa su a kasuwar bani ƙainuka mato kasuwar suwa kenan kasuwar su yahudawa sunanta kenan dama yau da ya haɗa su faƙala sai ya ce ya ma'ashar yahud ya ku taron yahudawa aslimu ƙabla an yusibakum mithlu ma asaba quraisha ku musulunta tun kafin abin da ya samu quraisha irin abin da ya samu quraishawa ya same ku qalu sai suka ce ya muhammad ya kai muhammadu la ya gurran naka min nafsika kada ka rudi kanka kaji makirai babu tsoro wai kada ka rudi kanka an naka katalta na faran min ƙuraishi kawai don ka kashe wasu mutane daga cikin ƙuraishawa kanu agmaran dama wawaye ne la ya arifuna alƙitala ba su iya yaƙi ba yawwa karka rudi kanka in naka lau na la'arafta an na nahannun nas da ka yaƙe mu da kasan cewa mu fa mu ne mutane eh wa annaka lam talqa mithlana kuma baka taba haduwa da irin mu ba fa anzalallahu sai a lokacin Allah madauki ya saukar da qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad kace wa kafirai za a rinjaye ku kuma za a tada ku zuwa wutar jahannama kuma tirda ita a matsayin makwanci قد كان لكم آية في فئتين التقتا وتآية تاغبات غريكو معنى كنا دا آية دا كوما سلوراني في فئتين أوسو بانغلولي قدابي كو جماعة قدابي ودندسكي التقتا سنهدو فئة تقاتل في سبيل الله وتفئر قوة قنجير تناياكيني أكان هنير الله مسلمي كينا وأخرى وتقنجير كما كافرة كافرين يرونهم مثلهم رأي العين سنا غننسو ننكنسو shine mithlaihim kwatankwacin su sau biyu ra'ayal aini a gani irin na ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah kuwa yana karfafar wanda ya so da taimakonsa inna fi dhalika la'ibratun la'ibratan liulil absar lalle a cikin wannan akwai abin lura amma ga ma'abuta basira to a lokacin aka saukar da wannan sai dai wannan hadisi na Abu Dawud kamar da ke cikin da'if sunan Abi Dawud a riwayar bata inganta da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ga yahudawa amma dai ita riwayar wannan ita ce ba sahihiya ba wa kana fi ma'ana ma ajaba bihi banu qainuqa daga cikin ma'anar abinda banu qainuqa suka bada amsa da shi huwa al-i'lanu safiru anil harbi kawai suka fito kurukuru suka yi sanarwa al-i'lanu safir in an ce safir abinda yake a bayyane kurukuru bai boye komai ba shi yasa ake cewa mace ta fita ba tare da ta lullube fuskarta ba ana kiransa me sufur sunansa sufur da sinu yawwa ma'ana yayi fuska to ka yaye abu ba tare da munafinci ba shi ake ce ma safir yauwa sai suka bayyana bayyana wa kurukuru cewa to shikenan a shirya fa yaki za a yi walakin ka zama annabi sallallahu alaihi wasallam ghaidahu amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kame fushinsa ransa ya baci amma sai ya kame bai dau mataki ba yayi hakuri wa sabara almuslimuna muslimi suka yi hakuri wa akhadhu yantaziruna ma tatamakhadhu anhu al-layali wal ayyam suna jiran abin da zai zo a nan kwanaki masu zuwa shine ma mata ta makhab ma'anar mata ta makhab ta makhab abin da ya haifu suna sauraron abin da zai haifu a wannan kwanaki darare masu zuwa da kwanaki wasdada yahudu min bani qainuqa jara'atan su ko yahudawan banu qainuqa sai suka kara taurin zuciya faqallama labithu an atharu fil madinati qalaqan wa tiraban ba sa dadewa sai sun tada wani wata damuwa da rashin zaman lafiya wato a madina wasa'au ila hatfihim bi zulfihim kuma suka je suka tono suka yi ta kokari suna ɗawainiya za su tono wukar yankansu wannan larabci ne kuma na fassara shi da hausa kun fahimci abin yawwa in aka ce balarabe yana cewa sa'a ila hatfihi bi zulfihi ma'ana ya yi ɗawainiyar ya yi ƙoƙarin mutuwarsa da kofatansa mun fahimci abin ma'ana ya yi amfani da kofatansa ya tono abin da zai kashe kansa shi ne abin da balarabe ke nufi kamar yadda muke faɗi a hausa kaza garin tone-tone ta tono wukar yankanta ko to haka yahudawa suka yi suka je suka tono abinda zai haifar da shine sakamakon wato ko karshen rayuwarsu asalin hatfu abinda ake da hatfu shine mutuwa zulf kuma shine kofato musamman nan akuya ko na a wato dabbobi dai kanana shi ake ce ma zulf zilf kamar yadda farce yake a gun dan adam shi kuma shine dai kofato dai ba bukatar fassara bahaushe kace masa kofato ya san me kofato mun gane ko yauwa wasaddu wasaddu ala anfusihim abwabal hayati suka toshe wa kawunan su wato kofofin rayuwa rawa ibn hisham ibn hisham ya ruwaito zamu ji ga sababin yakin abin da ya faru kuma sai mu tsaya a kansa mako na gaba sai mu ci gaba sababin yakin shine ibn hisham ya ruwaito an abi auni daga abi aun anna mar'atan min al-arab cewa wata mata daga cikin larabawa qadimat bijalabin laha ta kawo abin sayarwarta shine qadimat ta gabato ta zo bijalabin jalab shine abinda zaka kawo asalin jalaba shine ka kawo abu ko yawwa abinda zaka kai kasuwa ka sayar shi ake ce ma jalab agun balarabe larabci yana da fadi kullun ina fada ma'ana qadimat bijalabin laha ta zo da kayan hajarta za ta sayar a kasuwa fa ba'athu sai ta sai da shi fi suqi bani qainuqa a wannan kasuwa ta yahudawa ta banu qainuqa wajalasat ila sa'igin sai ta zauna gurin wani mai gursumeti mai kera zinare da azurfa kasan mata an sai da kaya to kuma za su yi dan kunni ko dan wani abu musulma ce kuma balarabiya mun fahimci abin yawwa faja'alu yuridunaha ala kashfi wajhiha sai yahudawa suka zo suna neman sai ta bude fuskarta wani ya nuna mana ashe mata a wancan lokaci rufe fuskar su suke kun fahimci abin yawwa shi yasa yana cikin dalilan malamai da yawa akan wajibcin mace ta fita ta rufe fuskarta a fa'abat sai ta ki bude fuskarta fa'amada sa'ihu ila tarafi thawbiha sai shi kansa fa wannan mai makerin zinarin da azurfan da kansa wannan mai sana'ar sai wata dabara ila tsarafi thaubiha ya sami gefen tufar matar suturarta da take sanye da ita fa'aqadahu ila zahriha sai ya kulle gefen suturarta a gadon bayanta bata sani ba ta baya fa ya daga suturarta ya kulle ta daga samanta a baya kaga kenan ya bude al'aurarta ta fita waje haka yi wa mata musulma ku ji sharri irin na yahudi muna fahimta wahiyar ghafilatun alhali tana cikin gafala bata sani ba falan ma qamat wannan lokacin fa tana zaune ne kasan tana tsugune za ta sai wani abu da ya zo ta baya sai ya ɗauki tufarta ya yi dabarar da bata ji ba ya kulle ta kaga kasanta kenan ya bayyana tana miƙewa kuwa sai aka ga tsirecinta wallahu musta'an to a lokacin fadhahiku yawa ina ne yau falamma qamat in kashafat sau'atuha tana miƙewa sai al'aurata ta bayyana fadhahiku sai yahuda suka kama dariya yawa fadhahiku biha fasahat sai ku tai ihu tai kururuwa fawathaba rajulun minal musulmin take akwai wani musulmi yana wurin a cikin kasuwar ya zabura kan wannan makirin shine alas sa'iri faqatalahu wurin ya aje shi ya mutu ya kashe shi tsaf agun wa kana yahudiyan kuma dama shi wannan makirin ba yahudi ne fashaddatul yahudu alal muslimi faqataluhu tunda kasuwar ce su kuma sun fi yawa nan da nan su ma suka kawo kan musulmin sai aka kai masa hari sai aka kashe shi fastasraka ahlul muslimi almuslimina sai yan uwan shi wannan musulmin sai suka yi kururuwa ga musulmi cewa fato a zo a yi taimako alal yahudi akan yahudawa mun gane yawwa fa waqa ash-sharru bainahum wa bain banu qainuqa sai sharri ya auku tsakanin musulmi da banu qainuqa to zamu ji me ya jawo kuma waɗannan abubuwan me akai daga baya sai mu saurara ana insha Allah darasin mu gaba sai mu ji menene ya biyo baya Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci ya taimake shi ya ƙara mana fahimtar musulunci ya ƙara mana basira ya bamu ilimi ya kuma bamu ikon aiki da ilimi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana tambaya malam wai gaskiya ne ko menene gaskiyar maganar cewa sayyidina aliyu radiyallahu ta'ala anhu wai ya ga ubangiji wannan ƙarya ne annabi ma sallallahu alaihi wasallam bai ga ubangiji ba balanta na aliyu mun gane yau wanda yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wa ta'ala da idan sananan duniya aisha ta ce makareci ne kuma mafi yawan sahabbai ra'ayin su kenan mun gane yau hatta fadin abdullahi dan abbas da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu yana nufin bi qalbihi ya ganshi da azuci amma ba da ido wannan da duniya ba ba a ganin Allah a nan duniyar kowa idan kowa inda dan adam ne bai ga Allah ba ƙarya ne to ballantana aliyu radiyallahu ta'ala anhu aliyu radiyallahu ta'ala anhu mutumin kirki ne bawan Allah ne babban bawan Allah ne bayan abubakar da umar da usman bawan da ya kai shi daraja yawa amma bai ga Allah ba kamar yadda su ma waɗannan ba su ga Allah ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai ga Allah ba wannan ai ba wani abu mamaki bane wanda maganganu akan aliyu ga waɗanda suka wuce iyaka dangane da aliyu musamman abun masu shi'a da makamantansu za ka wanda aka kai shi aka ce ubangiji kuma mai ne dan an ce masa ya ga ubangiji ai ba wani abun ba bai kai ma adamu da irin wannan zancen ba allah maɗauki ya kyauta طيب ان شاء الله درس من gaba sai mu kai kan wancan matsala din sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik